الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara sake haɗuwarmu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyon jihar da magaram mai shiryawa da gabatarwa ɗan uwan Ilyasu bin Abdullah Allah mana muwafaka yau muna laraba takwas ga wata na Rabiul Awwal hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da sha ɗaya ga watan tara dubu biyu da ishirin da hudu Allah mana muwafaka uwa kamar da yadda aka saba insha Allah shirin kai tsaye ne kuma uwa masu tambaya ta addini za su iya kira a lambobi da za a bada a lokacin da muke shirin insha Allah za a iya bada lamba iri biyu ta airtel da ta move wanda lamba ta farko ta airtel kenan za a yi kira a lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan 94 32 50 42 Allah mana muwafaka wannan su ne lambobi da za a yi kira ga mai tambaya daga ko'ina insha Allah a cikin lokacin da muke da shi daga nan gidan radiyon jihar da magana insha Allah yan uwa muna fatar dai kuna biye da mu yan satuttuka da muka dawo da shirin kai tsaye babban magana da muka fara ta mas'alar tauhidi ta Allah subhanahu wata'ala da ibada mun yi bayani na kalmatai shahada assalamu alaikum na'am assalamu alaikum na'am bismillah
yara suna yawan kama daga baya da kuma wani lokaci kai in baka ji ba kama yaro kadan ke shi haka ba irin ne da za ka ji ne ba da nan dai shi tsoro ya bari sai ce wai haka in kai ya dace ko kuma ka da share cikin mutane to na ji ba kana jin radio ba to kamata na'am a muna bayani yan uwa akan masalar da na yi bayani na masala ta tauhidi muna kan bayani bayan kalma ta la ilaha illallah ce Muhammadu Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam daga cikin ma'ana wannan alƙaunin da ka ɗauka bayan ka yarda da Allah subhanahu wata'ala shi ne kaɗai abin bauta kuma ba a gama shi da kowa ko komi wannan alƙawari ka ɗauka kuma ka ce Muhammadu Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam kenan Muhammadu shi ne manzo na Allah kenan ɗan saƙo mai kawo saƙon Allah zuwa ga duniya kuma tashin ƙiyama daga cikin yarda da wannan kalma da'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wa ijtinabu ma anunaha wa zajar wa alla yubadu Allah illa bima shara da kai da kai wannan kalma assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam alhamdulillah
ya gida alhamdulillah daga ina
da magaram to bismillah
ce ka wani karatun sallah wani wanda ya gare mu kuma wajen karatun sura sai ya rasa farkowa daga kamar alhamdulillah yake fara ya halitta koko ya bilhamdulillah magana bilhamdulillah
kamar in zai ware karatun sura alhamdu eh mai sai ya doko daga alhamdulillah rabbil alamin
to shikenan na gane sai kama radio sai kama radio kaji kama radio kama radio da kuma kace radio a takaice yan uwa muna maganar alƙawarin da kada kama Allah na Muhammadu Rasulullah cewa da'atu fi ma zaka wa annabi da'a duk abin da annabi ya ce to zaka mai da'a shine yardarka da Muhammadu Rasulullah kuma wa tasdiqu fi ma akbar ba gazakanta annabi duk abin da ya ba labari ka gane ba gane ba ka yarda da duk abin da ya tabba inda annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam duk labarin da ya bada dole ka yarda gaskiya ne kuma wacina ma'anu na wazajar duk abin da annabi ya hana ya tsawatarwa to kaurace mishi kuma Allah ya bada Allah ila bima shar'a kakka kuskura ka bauta ta ma Allah sai abin da manzon Allah ya shar'anta ya dora ka akan shi wannan shine yardarka da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da yake yardarka da Muhammadu Rasulullah yarda me da'a da gaskanta shi da barin abin da ya ce a bari a bari kuma in dai ibadar Allah ce kakka ɗoka daga hanyar kowa sai ta hanyar shi don shi ne kaɗai Allah ya aiko da wannan manuwa ta isarwa bayi da saƙon Allah na yadda za a bauta ta Allah dukkan abin da yake da suna ibada ne ba a yin shi daka ko na ilimi na bunƙasa na kai kaza na kaza ba wanda yake da uzini ya shirya ma ibada ko ya ce kai sai Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am
assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh daga ina
daga shi ya tabo to bismillah malam
ana muna da tambaya to bismillah ina jinka Allah sa ni sani
wai kamar zuwa masallaci in dare yayi kuma babu fitila eh
kamar radiyan kan tana da fitila kana iya tsaya da ita
na'am na ji shi ne muke tambaya kai kai kama radio ka ji insha Allah na'am to an wa takaice magana ta dan adaida ta sau wanda ya ce yaran sukan hau su halakar da kansu kai baka sani ba ko kuwa san bugu na zalimci akwai bugu na ladabi dan dai a dan kongore shi ma'ana ya san da laifi ne yayi dan sai halakar da kanshi dan bugu na tarbiyya na ba na cutarwa ba bai zama illa ga mutum dan kai dan saboda dai halakar da kanshi ne gaskiya magana sai dai kai hankali abin zamani yanzu in aka yi karan ka iyawa ka samu matsala amma a sharance bugun yaro bugu daidai na dabi na ya bar wani abu wallahi bane ba sai mai magana fara fatiha da bilhamdulillah rabbil alamin wannan gaskiya lazim a wa limamin nasiha shi ba san kare cikin balle cikin sunan Allah cikin alqur'ani karin bilhamdulillah babu nasi kare ne yayi a sura ta alqur'ani farkon sura babba alhamdulillah rabbil alamin ne ya kawo bilhamdulillah wannan dole a mai nasiha ta kuskure danganci kuma an dai ya amina nasiha kuma ya kiya ya doge sai ya yi to kai ba ka iya ba ku iya sa wani ya yi kai ka sayar da dare maka ka nemi limami wanda zai karanta ma fatiha yadda Allah saukar da ita na hata Allah sa gani sai mai magana ba shi da duhun dare ne kuma ba shi da hotula sai ta rediyo ai ta rediyo sai an kuna suka yi rediyo za ka masallaci don ka da rediyo mai hotela mai matsala a matsala komi kunna ce ba kai masallaci ba don kaka ɗauki hankalin mutane kuran amma ba wani lahi don ka da rediyo masallaci na wata ya gane kenan wannan shi ne sai wannan hata da yanwa kenan wannan lamba guda biyu wanda aka bada za a iya kira da su kai tsaye ne insha Allah lamba ta irtalakin ko ta mubkin kai tsaye a lokacin da muke shirye insha Allah ina maimaita lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 kwan lamba ta move mai lamba 94 talatin da biyu hamsin arba'in da biyu innan katurban katorz turande cinquante karande yanzu za a iya kira a kansu kai tsaye insha Allah a lokacin da muke shirya in muna maganar cewa a matsayinmu na musulmi masu wannan kalmomi masu girma guda biyu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna muhammadar rasulullah cewa yardarka da babu abin bauta da gaskiya sai Allah kace Muhammadu shine manzo na Allah to dan ka san me ma'ana wannan manzo wanda Allah ya aiko wanda kuma dole ka yarda ka gaskanta dukkan abin da ya zo da shi ka mai da'a mai da'a kuma da gaskanta duk labarin da ya bada imma a duniya ne imma a lahira ne abin da ya huce ne da abin da za a yi ka yarda yarda wadda ba ku kwanto kanta abin da kun za ka nema shin wani abin ya tabbata daga ma'anar salama matuƙa ya tabbata daga gare shi to shi kenan kare abu ɗaya bawa kuma zan ke bintika an ce Allah ya ce kaza manzan Allah ya ce kaza to wannan shine dan adam yana ka bintika a ina Allah ya ce ma Qur'ani ba tabbata a sunna hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari Allah ya ce kaza ko ai kaza ko abarka dole a yarda assalamu alaikum na'am lafiya lau alhamdulillah na'am ha
a tare da amurka garin da yake muna goyon baya ne daga ina na'am
goyon baya ne Allah ya to Allah taimaka Allah taimaka kenan eh, yardarka da haka shine imaninka ya tabbata duk abin da zai zamanto annabi ya ce kaza kai matsayinka na musulunta ka bincika kurin abin wannan ina zo wani lazim ka ba kurin ba dan da yawa mutum zai ce Allah ya ce annabi ya ce amma kullum hira ce faɗi ne kullum cikin hira ne amma abin da ake nema a ina wani magana ta zo a Qur'ani ko a sunna tabbatatta assalamu alaikum na'am
Eh, kuna tare da Hafizu ne.
daga ina
Alo?
daga ina assalamu alaikum To. kenan abinda mutum shine asalin aka ce malamai a tambayi malamai kenan mutuka abu da abin za a dangana ma Allah ko annabi sallallahu alaihi wasallama lazim mutum ya san daga ina ne ya zo don akwai hanya tabbatata in ma a ce abin ya zo a ƙur'ani ko ya zo a sunna sunna tabbatata wanda malaman hadisi sun tabbatar da abin wani ya tabbata ba kullum mutum hudu bane bai dan mutum yakan yi magana ko ya ce annabi ya ce ko Allah ya ce a cikin hira ba tare da abin ya tabbata annabi ya amma matuƙa abin ya tabbata a Qur'ani ko sunna tabbatata annabi ya ce kaza to dole ka yarda matsayinka na mai imani da Muhammadu Rasulullah dan sharadi ne na imaninka ya tabbata yarda da duk labarin da ya bada wannan abin ya saba wa hankalinka ya daidai hankalinka da yawa annabi kamar wani labari hankalinka ya ga an ka diba abin ko ko baiwa kuma ka gano abin kuma gano hikiman kurin inda annabi ya rubuta samina wa ta'ala kurin inda manzo Allah ya ce kaza kurin mun ji kuma yi da'a ba sai na gane ba ba sai na a'a kurin dole in mai zuciya ta haka ne ni ne ban gano ba in ma in gano a gaba in ma ba na gano ba amma dole in yarda in gaskanta labarin annabi sallallahu alaihi wasallam wani shi sharadin imaninka idan kuwa zai zama to annabi ya magana kaza kai kurin ka ce a kaza hankalinka kun bai bada ba kaga ka shiga matsala ina imaninka akwai gulu bai tabbata ba wannan shine makamata mu sani na la ilaha illallah muhammadur rasulullah da muke wuri dare da rana tana da ma'ana mai ƙarfi alƙawari muka ma Allah duk abin da ya sha ibada Allah ba ma sarfa ta ga kowa sai ga Allah shi kadai ba ma kiran kowa ba ma dogara kowa ba ma rantsuwa da kowa duka halitta har da duk wannan musan da haƙƙin Allah ne kuma shi Allah ga wanda ya aiko mana da wannan sako nashi shine Muhammadu Rasulullah wannan shine in wa kamata mu sani ta hanya ta zuwa makaranta wurin malamai din dai abin da aka sani na neman karatu dole a je a nemo dan a san da wannan haƙƙi mai girma da yake kan kowane mai imani mai neman tsira gobe kiyama dole ya san da lamarin tauhidi don duk wani lamarin wa mutum yakan iya mutuwa da laihi zini iri-iri ka samu tsira ko a maka azaba a huddoka amma idan mutum ya mutu ba shi tauhidi to ya asara ta duniya da lahira muna fatar yan uwa za su fahimci haka eh assalamu alaikum wa alaikum salam alhamdulillah Zubair ina cikin radiyon jihar da magana ina cikin karatu radiyon jihar da magana yadda na tashi kare shida kare shida nake tashi insha Allah Mm. na'am kenan muna fatar an wa kenan mu san da wannan babban alƙawali da yake kanmu na kaɗa ta Allah da ibada shine cewa na Muhammadu Rasulullah muke bayani a yau Muhammadu shine manzo na Allah wanda kuma ƙin yarda da wani abu da ya zo da shi ko kokonto gulu ne imaninka ya zamanto gurgu mana bai tabbata ba bari muna fatar cewa dai eh, masu kira su iya kira a lamba ɗaya cikin biyu wanda aka bada wanda dai mutum ya kira zai iya samu in yi wannan bai samu ba zai iya waccan duka dai ba matsala bacci ba na ko ta airtelkin ko ta mubkin duka dai wanda mutum ya kira insha Allah za a iya ɗauka a cikin shirin kai tsaye ah, na lamba ta airtel shine lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 kenan 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu sai ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 na fata kenan kuma masu kira su yi ƙoƙarin kawo da rediyo a lokacin kira mutum ya shurari abin da yake tattauna da na ya shurari abin da ake yi a waye shi ba a rediyo ba rediyo ka kusa da kawo rediyo domin da yawa idan kana kusa rediyo kai kira rediyo a buɗe ba ka ji abin ruwa maji kai ba ka ji kenan dan a kauce ma wannan rudin a yi ƙoƙarin kira cikin hanya mai sauƙi a waya ka kuran. Ta yi muna na Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum.
Alaikum salam ana awon laya Lafiya lau alhamdulillah.
da gajiya ayyuka.
Alhamdulillah daga yana?
Abdulwahab ne daga mata mai ba dai Hausa Fulani.
Ta bismillah alhamdulillah bismillah.
Mara da muna jin daɗin wannan shirin na kurkuke wallahi.
Allah taimake mu da aiki. Allah taimake mu. Hmm. Alhamdulillah.
Allah muna jin daɗin shi sosai kuna faɗakar da al'umma akan addini abin da ya shafi addinin musulunci.
Allah taimaka Allah taimake mu Allah sami aiki da wannan ki wadi.
Amma yau ma na tashi lafiya.
To amin amin amin amin. Wannan babban abu dai aiki muna fata kuma da taimake mu da aiki da abin da shine babban karatu jin karatu shuraren abin da aka wuce kai ma kai aiki ka zama malamin abin. Assalamu wa alaikum salam.
Arama, an yi amfani da kokari Alhamdulillah.
daga nan mata mai tambaya ce muke so a wurin mana.
Na'am.
Eh, Akwai na masallaci da muke sallah akwai da da muke kiran sallah bayan karin karshen kiran sallah kita fala to liman ya gaya na gaya yara ko ta da kan masallaci Allahu akbar akbar liman ya wuce hudu baki mai yake dauka yara yanzu ya kunta shi wannan.
A'a, a sauya shi ma. A sauya shi gombe gyara. Shi kenan a sikila a yi ba. A sauya shi gombe gyara. Dan liman ya daƙi ya sauya shi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Na'am.
Ga wata malam.
Daga yana?
Abdu ne daga Zandayar.
To bismillah abinu.
tambayar da zan yi zamani ne na gani ya kai zai wuce mu kuma za mu shiga hanyar da ba shi ba malamai suna nan biyan yanzu sun wuce mu yara suke taruwa saboda neman arziki aka sa luwadi kamar hanyar neman kudi malam
A ina?
a nan zango To wannan ai yana ga ya kamata a isar da magana zuwa ga hukuma tunda akwai masu kula abin wannan kwarai tunda kun da manya kun gano tunda kun gano ba abin nan malami hira ce zama iya masu abin ba su san an yi ma tunda kula tijani a boye eh eh
ba sa yi da boye malam kararan ya ke yi To shi na ce a matsayinka na dattijo ka gano haɗa abin kamata ka isa da abin zuwa ga hukuma na imani an ga hukuma ba sun bari ba ko za a yi magana abin insha Allah. Eh to shi kenan na gode yawwa yawwa. Hmm. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
ana yana wani La la alhamdulillah.
ya gida ya aiki Alhamdulillah.
Masha Allah, muna jin kwatanni da rai.
To daga ina ne Allah taimaka? Ina ne?
Daga fulafatai zan Daga ina?
suna tare.
Ƙasa ina ce?
Kasan gabas, Ƙasa ina?
kafafi.
To to Allah ta- Muna fara a zuwa ƙarshen to Allah biya Allah biya bukatun Allah biya bukatun. Hmm. yan uwa wannan magana da latije ke yi masala ce babba ganin maraya ce kuma kai iyawa in kai magana a unguwa latije na yaran sama shigantaka ko su min abu ganin cewa a gari ne kuma yaran suka min abu liwadi akan samu manya akan samu tabbas har da manya cikin abun amma irin abun wanda ya gano to tana imani inda ka je ka ga hukuma za a iya watsa wannan abun kuma abu na gaba wanda in har an san uwayen wannan yaran ko masu gidan su ma a san masar bayanin iyawa su sai maganin abin Allah kiyaye musiba ce ba kanama ba Allah kiyaye assalamu alaikum na'am bismillah kenan wannan ba karama bana bace ba cikin al'umma assalamu alaikum
assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah
na wani kuma da La- ba da lafiya la alhamdulillah
barkan ina iya nan alhamdulillah alhamdulillah ya hakuri da jama'a alhamdulillah alhamdulillah Allah ƙara ba ku hakuri amin amin amin amin da kwayoyin kwanaki da na ji a cikin kun maganin tafiya yanzu kina ji muna radiyon jiha ne ma
a muna cikin radiyon jiha muna karatu ne radiyon jiha muke kai tsaye Daga ba- ba daga baya kina iya magana ko ki aiko whatsapp in kina aika maganin kansan da shige bayani ko kina iya aiko kina iya magana a lambar ta a whatsapp sai a aika miki a sama insha Allah eh
to eh assalamu alaikum
alaikum assalam na'am karka mana da ya la la alhamdulillah na'am bismillah
ina magana ne akan addini ruwa eh daga ina kake
a daga jihar maradi a cikin wani gari kawai Nigeria to bismillah dan maradi bismillah
amma wai kamar ana sallah wai akwai limamin da baya cika karatu da ya halitta a sallar shi kokon to in dai har babu an babu wani magarin gaba da shi sai abu ka hana samu amma matakan akwai zai iya fatiya mu ci karatu a mai nasiya da farko ya gyara in ya gyara fa nima alhamdulillah in kuma yi gyarawa sai ku nemi liman liman ku canza in kuma ku canzawa ya ka san kai ka kaura ka san inda ke da limami ya karatun kirki gaskiya Mm.
a to masha Allah na gode to na to- gode to Allah ya taimaka eh ka assalamu alaikum Mm. shi ka'ida ɗan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah la salata liman lam yaqra bi ummul kitab la salata ce annabi ta babu sallah liman lam yaqra bi ummul kitab dole bai karanta fatiha bai sallah ke mutumin da ya zama to liman bai karanta fatiha ba fatiha to annabi ta babu sallah kenan kai da kake bin shi haka gano hadin abun lazim in matakin farko a cikin mutunci cikin ladabi a keɓance liman a mai nasiha ka liman ko gyarawa ya kamata a samu a gyara wannan karatun kaga in gyara kowa ya tsira kuma kowa ci gaba in wa ya ki gyarawa ya ci gaba da yi to kaga in har a ce sakewa za a yi in zai a sake wani ya sa wanda ya karatu in kuma bai sa kowa kuma shi gyarawa kai mai bin haka sanin dare maka haka sanin za ka samu limami wanda zai iya karanta ma fatiha cikakka da an ce babu sallah ganin bai da fatiha ka kenan ko akwai hadari wannan fata wannan abun ya bukatar gyara nasihar gyara Allah sa a gyara shi ne don yan wa gobe kiyama nan sallar sama da yake bayani an aka zo da duk aikin da kai a duniya kai sadaka kai haji kai zakka duk abubuwa kai kai azumi amma aka zo sallar ka za a diba idan aka diba sallah aka ga sallah ce mara ki- mara tushe mara gindin zama to fa ba a diba sauran ma hikajin da baka so shi ne hadana abin assalamu alaikum
alaihi salam wala barka da wuri barka alhamdulillah na gajiya alhamdulillah malam na barka da yiwa barka alhamdulillah malam muna da tambaya wai kamar masu gaji zuwa kan gaba su samu su je zuwa masallaci ina gurin sun sa ya wanda aka bari misalin kuma kan yanzu da doka kuma shi ne
To, ɗan uwa magana gadi, duk gadi, abin zama haɓa da kullum kana gadi. In ya zamanto akwai uzurin na rayuwa shi ta wannan hanya kun ba kullum ba ne wata ran wata ran ne, annabi ya magana, ya magana cewa wanda ji kiran sallah ya amsa kiran sallah ba, shi inda uzuri. Kaga uzurin kowa rayuwa na abinci uzuri ne. An har ya zamanto wata ran wata ran ne, wani uzuri ne da ka samu kenan baka gardin ya ka tai kai. Ka san gardi ba a yi ashirin awa ashirin a ce ba goza awa ashirin bai- kuma a ce kullum ya yi. in dai akwai ya zama to samu za a naka sallar jama'a to sai ka sauya aiki yakan nemi aiki za ka iya samun ibadar Allah cikin kyakkyawan hali gaskiya eh alhamdulillah to assalamu alaikum alhamdulillah kenan akwai uzuri musulunci ya san uzuri ya san darura ta rayuwa amma ya zanto abin da'iman kullum haka ne baka samun sallar jama'a baka da gusawa kaga anan kai baka zo duniya ba dan kai gadi dan ka ci abinci kullum ka zo da kai ibada Allah an dole ka san da dare ma ka sake wata sana'a wanda zaka iya samun ibadar Allah a cikin halin da aka ce kai ta wannan shi ne amma dan wani zuwa lokaci zuwa lokaci ne wata ran wata ran ne kaga wannan uzuri ne na rayuwa kuma an san dai rayuwa ta aiki ka ce iyalan ka kare mutuncin kanka kuma can da aka ta sallah babu sallah sallah ta ga in bai da uzuri in da uzuri ne baka je jama'i ba kenan bai zaman to maka laihi kuma abin zaman to ba kullum bane Allah ta muke yan wanda muna bayani akan maganar sallah ce in wa lazim mutane da yawa sukan san ko a karkara suke su zo maraya su nemi wannan furuji ko ONG ko a gama kai a zo a nemi wani aiki a garinsu a masa wani aikin ci gaba amma bangaren addini a ba a kawa ba lazim garinku idan ba malami dole ku je wani gari da yake da malamin ku nema ko da kuɗi za ku bashi ko da da dama na ne abin da aka tattara a tattara a ba wani malami ya zo ya karantar da ku da iyalanku wannan haƙƙi ne haƙƙi ne wajibi ne buku zama haka nan kurin mutum ya zo duniya kun da ya ci abinci kun ya ci tuwo ya sha hura ya saduwa da iyalai kun kamar dabba dabba ma tana ci tana sha tana saduwa da wata amma dabba ce kai mutum ne baka zo duniya kurin ba kurin dan ka taka sha kai sha'awa kurin ko ma kan ko mazan da yawa suka rayu haka nan ba ruwan su kurin a ci a sha a biya bukata a zo kurin a yi hira ba ruwan su da addini in wannan abin ba karamin asara bace ba ka rayu duniya cikin matsala kuma lahira matsala balle in wa a rayuwar mutum yanzu talauci ne yanzu ina ma jin daɗin ne ina ma jin daɗin ne balle kuma kuma jin daɗin sidime ne kullum mai hankali wanda yake son kyakkyawar rayuwa lazimi gyara ibada shi gyara lahirar shi shi kuma a cikin aikin da muke yi dan tsira gobe kiyama sallah ce gaba da duk wani aiki haji ne azumi ne sadaka ce wane ne sallah ce jigo na ibada da gobe kiyama za a fara bincike cikin duk aikin da kai da ibadar Allah idan aka sallah aka ce babu sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wani iya sallah ne bace ba sallah bace kai a gaban annabi zo sallah inda bige bige sallah ya buga buga buga ya ce assalamu alaikum rasulullah annabi ya ce wa alaikum assalamu wa barakatuh iji fa salli fa annaka lam salli ya annabi sallallahu annabi ya sallama ya ce ko ma ka sallah hanzu baka sallah ba shi kuma sallah ce ya dawo ya koma ya sallah a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah ya dawo ya annabi sallallahu annabi ya sallama ce ko ma ka sallah hanzu baka sallah ba sai dai su uku ya rasulullah la usna gaira ni bakin iyawa take nan kaga sallah ce ya duka ya tashi ya ruku ya sujud ya tashi amma ba haka aka ce ba ai bige bige ne annabi ce bai sallah ba annabi ta koyi kuwa mai inda zai bawan Allah in lokacin sallah ka cika arwalla cika ka arwalla ka fuskanci alƙibla ka yi kabbara ta harama ka fuskanci alƙibla ka yi kabbara ta harama ka karanta fatiha ka yi karanta sura ka yi ruku'i an ka yi ruku'i ka samu nutsuwa ka san ka yi ruku'i ka nutsu ka daidaita bayan ka ko ina ka daidaita ka dago daga ruku'i ka yi samu nutsuwa ka miƙe tsaye cak ka samu nutsuwa a tsaye ma tukun ka je ka yi sujada shi ma a sujadar ka samu nutsuwa da kyau bayan sai an san azkar da ake na cikin sujada kuma ka dago shi ma ka dago ka zamna ka samu nutsuwa tukun ka je ka yi sujada ta biyu ka samu nutsuwa tukun ka dago tukun ka yi zuwa tsaye haka ce zaka sallar ka gaba daya kaga anan kenan iya karanta da kai ashe sallah ba kurin sallah bace ba sallah he in ta zama sallah sai an yi ta yanda aka ce ai shi annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yana ku ga ina sallah manzo Allah ya sallah da sahabbai ya kuma ce sai wannan su ga yanda yake yi su yi shi suka dauko suke isarwa da al'umma yan baya ga na manzo Allah ya rukuyi ga ni kai tsayuwa kai ga ni sujada ga ni duk abin da abin da karanta to kenan me neman sallah karbabba kaga dole iya buƙatar ya je makaranta iya buƙatar ya je a karantar da shi yaya manzo Allah sallah ya ake sallah me wannan abubuwan lazimi ne yan uwa da yawa mun san mu je mu nemi abin duniya ko wani furoji ya so garinmu wani aiki a mana aiki kaza a garinmu to yamma babu aikin da za a muku a garin ku irin karanta da ku addinin Allah shine farko dan mu zo duniya ba dan mu rayu ko rayuwa in ta dabba Allah yake cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci ba aljani da mutum da wata manuwa sai dan kada Allah da ibada kenan wannan manuwa da aka yi mu dan ita ta kamata mu sani mu sa ta a gaba duk abin da za mu yi ibada mu ci a gaba ka kurin yan uwan sun saba kurin shikenan kurin mutum ya ce sha zo zama iya hira matasa a shiga kurin wasanni sauransu wannan rayuwa ce ta gafala wadda bai dace ba ga mai neman tsira gobe kiyama ya irin wannan rayuwa ya zamana kamar dabba kurin dabba take ci ta sha bata da manuwa kurin ta ci ta sha kurin ta yi barbara kurin shikenan mutum ba haka bane kai an halicci ka dan ibada wannan ci da sha hanci ta da mai imani yakan ci ya sha da niyyar ya samu ƙarfi ibadar Allah shi ake bayanin cewa za mu zo kwano guda kai da mutum ku ci kwano guda ku ci abinci ko abin sha kai shi ya samu lada kai ba ka da lada in kurin ka ci abinci kuta kun dan ka rayu kurin kurin ka ci abinci kurin ka ci cin kun dam baka lada amma shi wanda ya ce zai samu ƙarfi ibadar Allah ya ci ne zai samu bautar Allah yanzu bauta ma cikin kyakkyawan hali lada gare shi amma kai da ka ci kurin dan ka cika cin gadam kurin ba ka da lada ta haka kenan kun ga gyara niyya ne kai mutum kana da manuwa dan adam ba ɗaya barkai dabba ba kana da manuwa na ibadar Allah gyara ibadarka ka tsaya ka yi ibada ka gyara ibadarka dan gobe kiyama za ka tashi a hilin kiyama amma hisabi Allah shi da gidan aljanna gidan wuta duk wanda ake fata yan uwa mai neman tsira iya kokarin gyara wata rayuwa ce don wannan rayuwa kuce za ta yi daɗi ne wuya ne kana ƙauye kana maraya dole ka bar duniya baka zo ba zama a maraya ko a ƙauye a wajen Allah da ɗan maraya da ɗan ƙauye duk inda kake saman ƙasa bawa kake na Allah kuma Allah ya ɗora maka ibada ban tuka ka balaga kai Allah ya ɗora maka ibada iya ga me za ka yi iya ga me za ka yi kana ka yi na ƙwarai Allah kuma rubutawa ake yan uwa muna fatar za ku fahimci wannan manuwa muna dai bayanin cewa masu jin za su iya kira kai tsaye a lokacin da muke cikin shirin kai tsaye a lambobi kamar haka lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan haka lamba ta mai lamba 94 talatin da biyu hamsin arba'in da biyu wannan su lamar za a kira kai tsaye a lokacin da muke shiri kuma na bayanin cewa wanda zai kira ya kokarin kau da rediyo a lokacin kira don a ji abin da yake hudi wannan shine abin da za a ƙara bayani ga yanwa na'am assalamu alaikum na'am daga ina
daga mata mai to bismillah
kuma da muna da tambaya to Allah sana sani bismillah wai yawan hana kwano da wanda da yau mutum sallah shi eh kamar wanda sallah wanda sallah ba ta yabe shi ba eh
kuma kuna yawan tara wata sarri
to kana ji ko shi ka- kamar radio ba kana kana jin radio ko to kamar radio ku ji bayani insha Allah Ah, an uwa wannan tambaya da yake yi, mutum bai kula da sallah ka ci abinci da shi yan uwa ƙauracewa da musulunci ya shar'anta a matsayin ladabi ne ga mai aikin banza don ya gano kuran shi amma idan ya zamanto kowa zai ƙaurace mishi ya zai gyara kai da kake tare da shi ka fahimci matsalar shi abinda zaka da farko kayan ƙaurace mishi za ka ƙoƙarin sa shi hanya da gaya mai hatsarin da yake ciki ka ga in kai sa'a ya gyara sai ka samu lada kuma shi ya tsira na manzana sarasa muke cewa ya ga ga sayyidina ali la yahdi ka allah la yahdi la yahdi allah bi rajul wahidan khairu laka min humur an'am haka maka sallama nan magana dai Allah ya shirye da mutum guda ta hanyar ka ya hai a baka garken zai jara kuma ma'ana a baka komai na duniya mutum ɗaya kaga idan ka tsaya kan haka bar shi ke ya lalace amma inda za mu sashi hanya ka jami hadarin abin na rashin kula da sallah Allah ya sa ya tabbike ka ya gyara kaga kai ka samu lada na shirye da mutum ba karamin lada ba kuma shi ya tsira shi ne ake nema kenan kayan ƙaurace ana yin ta ne in za ta yi amfani ga an ƙaurace mishi ne san ya ake banza shi ma an ga- hanyoyi ne kaya kaya kiya kenan ka ƙaurace mishi in ya so kenan yawa ga kenan tunda an ƙaurace mishi yawa na abin ya sa ko mun shiga layin mutane hanyoyi ne amma da a fara sam- kayan ƙaurace mutum a samu mai nasiha a samu sa shi hanya ta kwan. Mm. Assalamu alaikum.
amma da kuma salam Na'am daga ina?
daga garagusa To bismillah.
yawan tambaya da kamar sai liman ya yi sujida Eh.
kuma kamar liman kamar mamuru ya yi sujida liman ya taso Eh.
wannan kaya take yadda ta zai koko dai abin zai mata ko ba a yi Raka farko ce ko ta biyu ce ko ta uku?
raka to kamar ta kamar ta kamar ta magarba Raka farko ce ko ta biyu?
raka kamar ta ta ta ta a takaice ka gane in har za ka iya zuwa ka yi sujada ka bishi za ka yi sujada ka bishi kuma daga baya
aha amma wannan iya kwatanta limami ya iya bukata mai nasiha iya gaugawa da yawa don hatta kai kayan ka zo su shi ya taso haka kenan dai alama express ne mai gaugawa ne gaskiya magana wani iya bukatar a mai nasiha domin mun yi bayani yanzu cewa sallah mai gaugawa da buge-buge ba sallah bace ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sallah bace ka yi ta kenan an yi zaman to liwamin da ya sujuda amma wani abu ne hana ka ko ka motsu ko na abubuwa kayan ka je ya taso sai ka je kai kai sujuda ka ko da bayan ya taso kuma gaba ya ka bi shi amma an haka yake da gauga haka gaskiya ka sake limami an hashi ba gyara ba assalamu alaikum na'am
na karɓar kallon na'am daga ina daga daga awaki ne ina
awaki awaki kasa ina ce wajen kasa da yake a to ya mutum ganci ta bismillah
yau kaman akwai abubuwa da ake kaman harka wajen addini eh
tana yawa wani sai ka gaya mai in a- wani kayan faɗakarwa wani sai ce wai tun iya da kakanni haka ake kuma kamar haka na alam ya kamata kai da su koko dai kawai kai ma sai ka gaya da su koko da yani zai to, kana jin radio ko
eh to sai kama radio ka ji insha Allah abinda dan uwa ke bayani lamarin addinin kana mutum nasiha yace tun uwa da kakanni ka san mutum kenan a kaga yin haka dai akwai rashin sanin addini ne kai da ka fahimta abin da ta gaba sai ka bi shi a hankali shi Allah ga wanda ya aiko maka ta kai la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga qur'ani ga sunna kenan ba uwaye ake yi ba, a Allah ake yi da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ga wanda ya aiko wani abin an yi bayani wanda Allah ya kwace kaza haramun ne ko ba kyau kenan ba abin ne ba na uwa da kakannu uwa da kakannu su ma ai wa'azin zai musu ba su suka- ba su aka aiko mana ba dole a mai bayanin hadarin da ake ciki ya su bu sani ba ta udurin kai ka sani an gaya maka
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah
Eh, an wallaya lafiya lau alhamdulillah daga yana
eh daga da magana.
to bismillah
Yawa wai mutum ne ya zo ya tarda ana sallah liman na sallah to sai ya zo ya tarda an kira kawo
eh sai ya samu ta karshe eh tabiin zai da ya zaman ɗaya eh sai ya manta eh sai ya tashi tsaye.
eh wannan shi da sallar shi to kama radio ka ji insha Allah eh wanda ya bar zama na harku ko shi daya ko ya bi liman ya samu raka daya kaga in ka ta biyu kamata ya zama tayya sai man ce ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya bar zaman harku da ka zabura idan baka meke ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka koma ka zamna kai tahiya ka tashi ka tahi ka ciko sallah ka saura ba kaula ba badi sallah ka daidai ce amma ya ce idan ka zabi da ka miƙe tsaye cak sai ka tuna ashe ka bar zama na hurku manzo na ce ka dawo ka ci gaba da sallah ka kawo sauran raka'a ka guda biyu ka zamna ka yi tahiya ka wa annabi salati duk ka kare komai ka kayan ka ya sallama sai ka faɗi ka yi sujada guda biyu wanda ka ce qablu salam qabli kenan haka zaka gyara sallar ka duk wanda ya zaman hurku haka yake gyara sallar shi in ya kare sallah sai ya sujada qabli zaka sujada guda biyu kayan sallama wannan shi ne gyaran wanda ya yi abin da ka hudu ko kaɗai ne ko da limanin ka ba ka samu liman ka samu raka a ɗaya a zabi dai ka mance zama duka abu guda ne dai Za ka- in dai ka miƙe baka dawo ba ka ci gaba da sallah in ka ƙare sallah ka ka- sauran su sallah ka komi ka ƙare ka yanke sallama ya ka faɗa kai sujada guda biyu kamar kamar kenan ka tukun kai sallama shi kenan sallah ka ta gyaru Allah ya taimaka yan wannan shine abin da muna magana kan wancan mai maganar nasiha Uh, ga wanda kake ma kai har da ka duk Allah sai ka fahimci mutum bai kan hanya ko iya kai ka nuna kenan kana matsayin mai wa'azi duk wanda ke matsayin mai wa'azi dole ka mutane da hankalinsu cikin nutsuwa ya gane sai ya dauke kama kai dan adawa shi ne ganin mai san magana so sashi hanya ne don zai ce maka uwayen mu uwaye da kakannu kaga sai akwai matsala ana cewa kaza Allah ya ce ko annabi ya ce ka uwa da kakannu kaga ya kana abin da ba shi ba uwa da kakannu wurin su daban su ma bayi na Allah su ma na yi musu wa'azi ba kai ba su ma ya musu wa'azi iya ba sani ba wanda ya sani ya musu wa'azi iya su ba su game wa'azin ma ba ya ga musu wa'azi ba kenan kai baka cikin maganar su kullun kai kai aiki da kai waye kai wanda baka san uzurin su ba baka san dalilin su baka san uzurin su ba kai yanzu ake magana kar ka wura gano mutuka an ce ba kaza da kyau ko ba kyau kai ka bincika wa ce ba kyau ka ce ba kyau kaza lokacin mutum wa ce ba kyau Allah ya ce hana ko annabi ya hana kaga shike da kai ba ga musulmi ko ya ka bari a nan haka Allah ya ce ayi kaza a nan Allah ya ce kaza gashi a Qur'ani ko a sunna ya tabbata al haka annabi ya ce ko Allah ya ce kaga yan tsaka kun haka da haka bi ba ruwan karbar nan ba da kakannu su ma wa'azi yake musu Allah ga wanda ya aiko maka shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan shine muka bayan tun farko magana yardarka da Muhammadu Rasulullah shine ta'atu fi ma amara wa annabi da cikin dukkan abin da ba na umarni ayi kun yi zakai mutaka ba ya tabbata manzo Allah ce ayi ba ruwanka babanka yayi kakanka yayi yan garin musulmi musiba kun zaka yi da ga Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am wa alaikum salam
Malam Ahmad.
la lo daga ina
Da nan Malam Ahmad.
to bismillah
Yawa tambayar da nake yi ita ce kamar masu irin mai wasa da gaban shi domin biya wa kan wanda sabbin da wani ya fada eh eh
kamar mai wasa da gaban shi har mani ya fita na gane eh
saboda fada zinace zinace haka.
to
Ne, to shi kam kam- kana jin radio ko kamar radio ka ji insha Allah sai na da ne ce bara na tafi.
yau kama kamar radio ina jin ka kamar radio ko in ji bayanin ga radio insha Allah kamar radio a yan uwa wannan iya magana masu wasa da al'aura don biyan sha'a maza ko mata duk ɗaya na haɗa. Allah subhanahu wa ta'ala da yake magana akan masu imani ta wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtaga wara'a dhalik fa ulaika hum adun Allah ce ya Allah hudu masu imani ya ce su ne wanda suke kiyaye farjin su sai ga bayinsu lokacin akwai bayi ko kuwa ga matansu sai matansu ko bayansu ita wa'annan ba mai zargin su sun biya sha'awarsu a bangaren da aka halatta musu maza ko mata amma Allah ta fa mana ta gawar azalik dole ne biyan bukata ba ta wannan hanya ba ba mataka ba bayo ka ba kana biyan bukata Allah ta fa ulaka humul adu wannan su ne masu taka doka ta Allah masu ƙetar iyaka kake na haramu ne laihi ne ko da ba zana bace ba ta ma laihi laihi zaman kan shi yake na kuma abin da ya lahiya kurin a rage guri a aure a fata Allah kan halin armi kurin shi ne magana kurin a mutum ya armi amma wannan shi ma ba hanya bace ba dan baka yi zina ba kuma kai wannan shi ma haramu kin ne a kaurace mishi a yi kokarin ya aure annabi sai ya ce wanda yake har ya kai sanar mai ya kai balaga bai samu damar armi ba amma da shawara annabi ya ce a kashe shawar da yin azumi amma wannan ba hanya bace mai kyau ba ta wasa da al'aura a kaurace mata kwarai ba ta da kyau Allah ta'ala sa a ga a gane assalamu alaikum Allah zawar da malam.
na'am
Malam wai wannan na- yana sallah.
eh
sai ya karanta bismillah kuma bayan ya ce Allahu akbar kuma sannan ya karanta fata zai karanta ba sai ya ce bismillah sannan ya fara da alhamdu kuma sannan da zai karanta sura sai ya ce bismillah shi wannan yaya take a bismillah ko bismillah rahman rahim
sai ya ce bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin sannan kuma bayan ya ce sai da ya ce Allahu akbar sai kamar da ya sa da ikama Allahu akbar Na gane.
ya sa da ikama na gane na gane Kai- kai daga- kai daga ina kake yanzu
Zandar.
to kama radio insha Allah Ah, yan uwa iya magana yin bismillah a wajen karanta fatiha wannan abu na sabanin malamai magabata kan mas'alar karanta fatiha a hor bismillah harkon fatiha in wa ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam hadis ummu salama ya ce man qara bi man qara bi fatihatil kitab falqara bismillahir rahmanir rahim fa inna ihda ayatiha wawi daban-daban da ya- ya tabbatar da cewa mai karanta fatiha da karanta bismillah bismillah ɗaya ce cikin ayoyin fatiha to abin da yake da mas'alar a- duk da kuma ganu masu ganin ayi a bayanai amma abin da yayi tabbas a fatiha akwai bismillah ɗaya cikin ayoyinta ne To amma abin da yayi za a fara fa- bismillah a ɓoye wurin bayyanawa ne in yi sai ka fara karatu da alhamdulillah rabbil alamin dalilin sabanin da ke ciki shi yahi amma yin bismillah ko da ya bayyana bai bata mai sallah ko karatu ka ji magana kuma amma a fatiha ne yake da ka'ida ba a sura ba da sura ma kan bai bata sallah amma a karanta fatiha ne dangane manzo Allah ya ce ɗaya ce cikin fati- ayoyin fatiha kina dan ka rage bismillah ka rage wata aya wanda kan tilata wani wanda ake bugowa na larabci na Musa- na madina ake bugowa za ka ga an karanta lamba sai ga an sa bismillahir rahmanir rahim sai aya daya ita ma aya ce ka gane kenan akan haka gaskiyar magana eh, abin da ya yi shi mai haka ya yi bismillah shi a ɓoye in yi so sai fara karatu a bayyane da alhamdulillah rabbil alamin shi ne ya yi amma wai bayyanawar ba ta ɓata min sallah wallahu a'lam yan uwa muna fata kenan da yan uwa wajen eh, magana ta kira in aka yi nan biyu ba a komo nan din na ce muku hanyar lamba biyu aka bada mutum daga ya kira kuma in ta cire ya ga a kusan lamba biya ka bada mutum iyawa in kai a tarkin ba ta ba ko mubin dai a cikin biyu ka samu da insha Allah kuma da fatar in za a kira a kokarin kawai da radio assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum
Wa alaikum salam barka ma muna lafiya.
barka daga yana
Rama ya karatu ya.
alhamdulillah daga yana
Malam Shirazi ne daga Jami.
daga nami to a ina ina cikin ra- ina radio ne ina radio ta jiha ina cikin karatu ne idan an jima kai kira insha Allah
Oke ba mu.
Eh, ina cikin radio eh. mm. na'am kenan eh, muna fatar yan uwa kenan su fahimci mas'alar Ah, assalamu alaikum na'am
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah
Hello, ina wuni.
lafiya lau alhamdulillah daga ina
Eh, su ne daga nan gidan sarki.
kasa ina kasa ina ce Eh, ura ma.
ko rahamta to kasar ta sa kenan ko bismillah Eh, Malam ina tambaya.
to bismillah Allah sana sani
Ya mu bayani bisa ga wannan ba'i da ake bukatar na abinci wanda ba ke ci.
To na gane. Ah, Kana jira kana jin radio ai ko?
Eh, yana jira.
To kama radio insha Allah.
Eh, kuma biyu ce tambaya.
To jaka ɗaya.
Eh, ina so a ja hankalin mutane bisa ga wanda ya zage mu haka ya ji kai ban tashi sun sun da jahil na gaban ka bai ba kai ka eh zama kamar ya abin mata.
To insha Allah. Eh, Eh, ta- Na'am. To sai wani dan uwa na oran abin da yake magana ta harko sa'i dan uwa asali zakka ta kayan gona. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu zakka ga kayan gona sai in ya kai wuski biyar. Wuski biyar shine sa'i 300. To sa'i 300 akan sukan ce ta 300 amma a gaskiya aka awon sa'i da muka auna dai a aikace. sa'i ɗari uku daidai kamar tiya ɗari biyu da arba'in ne kenan wanda ya noma da ya kai tiya ɗari biyu da arba'in shine zakka ta kama amma noman tiya ka ɗari ɗari biyu ɗari da hamsin tiya wani wacce tiya goma ya kawar zakka a zakka ba ta kama mutum a kayan gona sai ya kai tiya ɗari biyu da arba'in noman da kai ko hatsi ko dawa ko wake ko shinkawa sai ya kai wannan nisabin ne zakka ta kama ka amma bai kai ba haka idan kun kai sadaka ta kama amma zakka babu zakka mai sunan zakka sai in ya kai wani nisabin ne duk da wasu kan dai kuma hiya masu amsan da suke ta kun hudda amma Allah bai dora maka zakka ba gaskiyar magana in dai noman ka bai haka ba mun za ce tiya goma ko tiya ɗari ɗari biyu dole ya zakka a zakka sai ta kai nisabi annabi ya ce shine tiya ɗari biyu da arba'in kun ba gama wake wake da shi- da da dawa kowanne daban wake daban shin kowanne sai in ya kai nisabi za a yi zakka shi kaya wake tiya ɗari biyu dawa tiya ɗari biyu wake shinkafa tiya ɗari biyu zakka ba ta haka ba kowanne sai in ya kai zakka ta kama mutum assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
na'am
Malam Hamda Hello daga yana?
daga manyan Gane ƙasa ce?
idan da Sandar ta bismillah.
malam kamar mutum da ya yi dulbushi sallah.
Duk shi nawa?
Kushi biyu To, raka biye.
eh ina zama ta yi karatu ina karatu goma.
Iya karanta fatiha da sura a takaice, iya karanta fatiha da sura.
Ah, A raka a horko, a kana ji na raka a horko biyu, fatiha da sura. Raka a biyu ta ƙarshe, fatiha kaɗai zai karanta. Mm. Oh, eh. Sai mai magana akan cewa mutum ya ajiye gemu a ce kaza, ‘yan wa shi mas'ala ta addini, da abin manzo Allah zai ce a yi kaza ko a bar kaza, in dai mutum ya balaga, da wanda ya balaga yau, da ɗan shekara ɗari, ɗari da hamsin, duk a wajen Allah ɗaya ne. Kenan ba magana yaro ko ba, shi annabi da ya umarni, ca ifu shawarib, wafiru liha, wafa shawarib, ku cika gemanya, ku bar gashin baki. Nan cikin littafin risala, da duk ƙasashen ana yin ta, duk malaman suna karanta risala, Ƙarar ya rubuta a hili wa amara nabiyu an tufa lito tofar la tuqas annabi ya umarni a cika gemanya a bar ta ka a rage ta mahin ta tsawo da yawa to haka in waka kenan abin ne ba wani sabani kan shi kun ba wata mazhaba ta duniya ta halatta aske shi mata kaya hutu kenan wani abu ne wanda a, shekaru suke kashi in dai ba magana tsoho ba magana shekara a shar'ance ba magana shekara kaza shekara shirin talatin arba'in hamsin lokacin da ya hutu aka ce ka bar shi wannan shine wanda ya kamata su masu aibanta zai zamto laifi ne kamar mutum yana faɗa ne da wani abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi kaga zaka zaka shiga cikin laifi kai mai faɗa da abin kwarai iya buƙatar dai yan wa'ayi nasiha da abin da aka ce shari'a ta ce ayi ba magana yaro ba magana tsoho kuma masu aibanta za a wa nasiha kasu cikin hadari su shiga faɗa da abin da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ka shiga matsala muna fata yan Allah taimake mu da gyara addinin mu don yau da kullum shine wajibi akan mu yan wani fata ganin lokaci ya tahi kan da lambar da aka bada lamba ta ce ko da mun huta wanda bai samu damar kira ba yana iya kira da tambayar da bai ji ba ko bai samu damar shigowa muna cikin shirin ya da dama ba mun kare insha Allah yana iya kira insha Allah Allah taimake mu da daidai kuma kurakurai Allah gafarta mana kuma muna fatar da wanda mana wanda suka riga suka rasu cikin wannan abin Allah ya kansa gafarta musu kuma mu sani cewa mutuwa a irin wannan hali mutuwa a cikin ruwa ko haɗawa gini annabi ya ce shahada ce duk da mutu ƙarƙashin gini ko a cikin ruwa annabi ya ce shahada yi ko muna fatar suka mutu Allah ya kansa gafarta musu wanda suka yi asara Allah mai musu gurbin Allah ba su ladan musiba da wani sai musulmi ya koma ga Allah Allah ya bashi ladan musiba kuma ya mai gurbin insha Allah a maida abin ga Allah Allah warware Allah kawo yalwa ya kawo arziki kuma sa abin da aka samu zama mutum mai albarka ne kuma Allah kiyaye gaba سبحانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون تجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم